بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا آه الله تبارك وتعالى yana faɗin halin kafirai wanda suke jayayya suke gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa idza laqul ladzina amanu idan Abu Jaha da Ubay ibn Saluli da makamantansu suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko suka hadu da waɗanda suka yi imani da annabin kalu sai su ce amanna ai mu ma mun yi imani wa idza kalau ila shayatinihim idan suka kaɗaita da shaiɗanunsu wato shugabanninsu a wajen ɓata, ƙalu sai su ce, Ai, ina ma'akun muna tare ko a addini ba ma tare da annabi da sauran wanda suka yadda shi. Ina ma na ya ce mu, mu za zuna muna musu bai ne, muna musu ba'a ne, mu nuna musu mana da mun yi imani dan sai da mu amma ba ma tare da su muna tare da ku Allah ya ce to tunda suna cewa inna ma nahanu mustahzi'ina inna ma nahanu mustahzi'una suna ce izgili suke yi to ba izgili suke yi ba Allahu yastahzi'u bihim Allah zai mayar musu matani bisa abin da suke in sun ce su suna izgili ba za a ce Allah yana musu izgili ba a ayar kamar Allahu yastahzi'u bihim to amma Allah baya izgili sai a ce Allahu Allah yastahzi'u bihim yujazihim bistihza'ihim zai saka musu da irin abin da suke yi saboda Allah ba zai yi aiki irin wanda suke mummuna ba na izgili amma zai saka musu irin yadda suke wannan aikin anan wa'annan mutane an ambace su da shaydanu li anna kullu ra'isun minhum saboda kowane shugaba daga cikin kafiran makka wato yana da shaiɗaninsa yi wasu lahu wanda yake masa wasu wasi wa yu'allimuhul makra kuma yake koya masa mummunan tadade shi yasa aka ce shaidanu wakila wasu malama suka ce li'annahum domin su wa'annan mutane manyan jagorori na makka ka ne tamkar shaidanu ne fil igiwa'i wajen batarwa wa ru'asa'uhum kuma manya-manyan shugabanninsu fi zalikal waqti a wancan lokaci da aka saukar da alkur'ani manya-manyan jagororin shugabannin kafirai guda biyar ne akwai Abu bin Sharaf a garin Madina shine shugaba akwai Abu Dar a cikin kabilar Junaiha akwai Abu Buda a cikin Bani Aslam akwai Auf dan Amiru a cikin Bani Asad sai kuma Abdullah bin al-Aswad wanda yake zaune a ƙasar Sham wa'annan shine manya-manyan jagorori wajen bata da kuma hana mutane shiga addinin musulunci inna ma nahanu mustahzi'un Allahu Allah yastahzi'u bihim zai mayar musu matanin da suke yi zai saka musu da irin sakamakon da suke na izgili wa yamudduhum Allah na ƙarin sai na barin su wa yamudduhum yana musu shauraro yumhiluhum yana musu jinkiri fi duguyanihim wajen shishigin su bi tajawuzihimul hadda bil kufri wajen ketarewan iyaka da kafirci wanda suke ya amahuna suke imaucewa ya taraddaduna tahayyuran suna kai su dawo suna imaucewa to Allah zai bar su su ta abubuwan da suke yi amma ba wai an bar su bane ana musu jinkiri ne ana musu daurin talala wala yasibanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isman wa lahum azabun muhin karka zaci idan kafiri yana ayyuka marasa kyawu sai kaga ya ci gaba da samun abin da yake so ko kwa musulmi wanda yake ba mai kyakkyawan ayyuka ba yana ayyukansa na barna yana saba wa Allah kaga yana ci gaba karka dauka barin sa akai a'a inna ma numli lahum iyakacin jinkiri da muke musu muna musu ne jinkiri liyazdaru domin su ƙara isman ayyukan laifi walahum karshe in suka mutu aka akwai azabun muhinin azaba mai tawalakanci to haka ne su ma ake musu su Abu Jahal din su Ibn al-Ashraf din Sabbar su Abu Burdata su Walid dan Mugira to duka suna ci gaba da bata suna cutar da addinin musulunci amma kullun sai ma suna karuwa to ana musu daurin talala ne ana musu yadda ake wa bujimin sarkin fawa kaga zaka komai an kawo na bashi a bashi abinci mai kyau a bashi gurin kwanciya mai kyau ko aiki a dora shi a malaki saboda ana lalaban sa ya girma ya kitse ba za a ba za a daura shi ba balle ya noma shanu amma karshen sai ga wanda yake shan wahala wata ran ba zai ci abinci ya koshi ba sai ga shekara hudu biyar shi kuwa in aka fara marwara sai yayi sa'a wata shida to haka ake musu inna malum lillahum lazadu isman ana musu daurin talala ne dan su ƙara laifi wa yamudduhum Allah yana ƙara su yana musu jinkiri fi duguyanihim wajen wuce gona da iri wajen aikata kafirci ya amahuna suna imaucewa to al'amhu shi al'amhu yana daukan fassara da dama amhu amhu ya amahuna amhu wato jumla ce ta hali ta hali yamudduhum din wal muradu bil amhi a larabcin aka ce amhi adamu ma'arifatul haqqi min al-batil wai wai ba zai san gaskiya daga cikin barna ba shi ake cewa amhu ga gaskiya ga barna amma ba zai iya ware gaskiyar a cikin barna ba fa minhum daga cikin kafiran makka akwai man yazharu lahu wajhul haqqi akwai wanda zai bayyana gare shi fuskar gaskiyar kuma amma ya fahimci gaskiyar ya san fari ya san baki amma kuma waya kafuru inadan sai ya ki gaskiyar amma saboda taurin kai wa minhum daga cikin mutanen makka akwai manya shukku fil haqqi akwai wanda an annabi ya ga masa gaskiyar zai ji amma yana shakkun ba haka bane to idan mutum za a ga mar gaskiya amma zai yi shakkun abin ba gaskiya bane to shi ake ce masa ama ba to ya makance kenan daga kallon gaskiyar fa bainal amhu fa bainal amhi wal ama bambanci tsakanin amhu da ama umumun wa khususun ana iya hadawa ana iya warewa amma yajma'an fi damsil qalbi amma suna iya haduwa da amhu da amyu idan zuciyar mutum ta rufe baya kafar gaskiya ana iya ce masa amhu ko amyu amma wayan faril ama ana iya ba da fassara a takaita a ce in aka ce amma to bi faqadil basari idan mutum aka ce ya karsa idansa na zahiri to shine za a iya cewa ya zama makaho amma amhu zuciyar in ta daina haske ta daina karban gaskiya ana iya cewa amhu wato zuciyar ta makance daga barin gaskiya saboda ka wannan na zahiri wannan kuma wancan na boye na cikin zuci wa yamuddu kuma Allah yana musu sauraro ya amahu na suna ya tsoci fi dubanihim cikin ƙetare iyaka wajen aikin kafirci أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الموصوفون بما ذكر وإن أكا siffanta ambatansu da abin da ya wuce a baya su ne allazina wa'innan da ishtarau dalalata bil huda suka sayi bata da shiriya ai istabduha bihi suka canja shiriya suka dauki bata an ka musu ga hanyar shiriya ga hanyar da in aka za a bata sai suka bar shiriyar suka dauki batar ishtarau dalalata kinan bil huda kai Allah ce wa'innan mutane fama rabihat tijaratuhum tijaratuhum wannan fatauci da kasuwancinsu da suka ɗauki ata suka bar shiriya fa ma rabihat wallahi ba su samu riba ba ma rabihu fiha ba su samu riba ba a cikin fataucinsu bal kasiru sun yi hasara limasirihim ila nari saboda juyawansu zuwa ga wuta almu'abbadati alaihim wadda aka tanada musu ita har abada ga hanya ta shiriya sai suka canja suka ɗauki hanyar bata fa ma rabihat tijaratuhum ma kano ba su kasance muhutadina za su shiryu ba shiryayu ba fi mafa cikin abin da suka aikata.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون الله أكبر وإن متاني Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa sun sai bata wato da shiriyarsu wannan kwa dalili sun canja ta wal muradu bid dalala abin da ake nufi da wannan bata wato shine kafirci wannan shiriyar kuma ita ce imani wa kalamuhu zancensa yaktari yana bada hukunci annal huda cewa su wa'annan kafirai shiriya kana mawjudan indahum kana nan samammiya a gare su summa dafa'uhu sai kafirai wanda ba su yi imani mai sai suka miƙa ta suka ije wannan shiriyar wa aka zo dalalata suka kibata wa huwa kazalika wannan zance ku aka yake domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu mauludin yuladu ala alfitrati kowane abin da za a haife shi ana haifuwarsa ne akan addini akan ɗabi'a ta musulunci illa anna abawahu sai dai kuma watakila abawaihi iyayensa yuhawidanihi zama da shi ba yahude aw yunasiranihi ko zama da shi ba nasare aw yumajisanihi ko zama da shi ba majuse saboda ka tunda Allah ya annabi ya ce kowa ana haifansa akan musulmi ne sai dai abin da ya samu kansa akai in ya sami kansa a cikin musulmi ya zama musulmi in ya samu kansa a gurin da ba a bautar kowa sai dodo ya zama mai bautar dodo in ya samu kansa akan mai bautar addinin nasaranci shikenan sai ya zama yana bautar addinin nasaranci to su ma haka wa'annan din suke Allah ya riga ya yi su ne musulmi amma sai suka canja musuluncin da bata wato shine kafirci wannan fasara kenan ko kuwa ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil hudud wa'annan sune suka sai bata da shirya kowane irin mutum kafin a yi cikinsa, kafin a haife shi da shekaru masu yawa ba adadi dama an yi shi ne musulmi. Wannan kuwa yana ƙarfafa mana ne ayan nan ta cikin suratul arafi. Wa iza kazallahu misaqan nabiyina lama atainakum min kitaa wa iza kazara rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bale shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin lokacin da Allah yayi halittu ba kuma halittar ba a ɗauki halittar an sa ta a gangar jiki ba lokacin da aka yi- aka yi rayuka aka yi rayuka masu yawa shikenan da aka yi rayuka masu yawa sai aka zuba su da aka zuba su lokacin ba gangar jiki ba uba ba uwa ba ɗan uwa tsabara rayukan ne aka yi su shikenan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya musu tajalli shine yawma alastu kenan alastu birabbikum da ubangiji ya musu tajalli sai ya musu magana magana ba yadda za su ji da kunna ba tunda lokacin ba kunne tsabara rayukan ne a gaban Allah sai ubangiji ce alastu birabbikum ban zamo ni ne ubangijinku ba ajabu bil imani jami'an gaba ɗaya sai mutane suna gaban Allah sai suka rayukan sai ansa gaba ɗaya ƙalubale suka ce eh kai ne Allah Ubangijinmu amma wanda ya fara faɗin bale ɗin shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yawma alastu ranar da Allah ce alastu bi rabbikum fara a qabla kulli annabi sai riga kowane irin mai magana ya riga shi faɗa annabi Adamu a lokacin bai fara cewa eh kai ne Ubangijinmu ba haka annabi Nuhu, haka dukkan annabawa da Allah ce ba ni bane ubangijinku sai annabi Muhammad ce eh balle kai ne ubangijinku. Daga nan kuma sai sauran annabawa ya faɗa, sai sauran awliya'u, sai sauran mu'minai, sai sauran musulmi duk suna ce balle eh kai ne ubangijinmu. Wanda yake nesa wannan kira bai ji su sosai ba, bai ji wannan balle din ba yana nesa sai Allah ya kaddara ba zai zama mai imani ba, ba zai zama musulmi ba. sai suka ji kamar hayaniya ake maimakon bale bale bale su sai suka ji kamar hayaniya ne to ba su an wannan kiran ba shikenan sai suka zama kafirai to adan anan idan ka duba wannan ashe kowa an halice su musulmi an halice shi musulmi ne sai dai in ya zama ba musulmi ba ya manta haka kuma dan adam idan aka taho kusa aka ce an ɗaura aure aka samu cikinsa idan aka samu cikin ko mace ko namiji yana ɗan wata hudu kwana ɗari ɗaya kenan da ishirin arba'in hudu to za a aiko mala'ika idan an aiko mala'ika zuwa gare shi za a rubuta ga iya abin da za ka ci tun daga fitowanka duniya har zuwa mutuwarka ga iya abin da zai same ka ya zama dalilin barinka duniya shi ake cewa ajali kaga rubutu guda biyu kenan sai kuma a rubuta cewa wannan mutum in ya ta ya aka haife shi zai rayu amma in ya rayu karshensa zai zama dan aljanna zai aiki mai kyau wannan ma a rubuta sai a sa mala'ikun sake rubuta wannan zai rayu idan ya rayu karshen rayuwarsa zai juya da yana mai kyau zama mummunan aiki yake karshen zai zama dan wuta wannan abubuwa guda hudu sai a rubuta shikenan idan aka rubuta aka nade aka nade sai mala'ikan ya damƙa masa a hannunsa ya ce masa karka manta fa in ka fito duniya karka manta alƙawarin da kai aka yi tsakaninka da mala'iku da tsakaninka da Allah akan ga abin da zaka bauta in ka zo karka bauta wani Allah ka bauta Allah shi kaɗai shi ne wani lokaci zaka yaro ya fito hannunsa a dunkule yana fitowa yana fitowa yana saukowa shikenan sai ka ga idan shi ɗan lokacin ya taɓa shi ya shafe shi sai ka ja ya tara ka ka ka ka ka ka ya kufa ya kufa ya fara manta wani alƙawarin kenan ana nan ana nan idan ya girma ya tashi sai ya ga gunda ake addini to sai a fara tuna mara ka ce bismillahir rahmanir rahim ka ce la ilaha illallah ka ce alhamdu yana nan yana nan yana bi yana tunawa shikenan sai zama musulmi in ko tashi gunda suke da masu kulle ne sai zama bai san addini ba sai zama ya manta duk abin da aka yi a wancan mai nisa da kuma san da yake cikin ya ta masa ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata wa innasu suka canja wato bata bil huda suka bada shari'a amma rabiha tijaratuhum kasuwancin su bai ba su riba ba amma kanu ba su kasance mutane na shari'a ba cikin abin da suka aikata sai Allah zai ba mu misali yace masaluhum wato sifatuhum fi nifaqihim misalin wa'annan mutane ko ko sifar wa'annan mutane wajen munafircin su Allahu akbar lamma bayyana qaba'ihuhum yayin da Allah ya bayyana munanan ayyukansu wa aqibatu amrihim da ƙarshen al'amarin su shari'a sai ubangiji zai fara yarribu zai buga mana amsalahum wato siffar su misalin su sai ce masaluhum ka ga misalin wa'annan mutane sifar wa'annan mutane wajen munafurci ka masalin lazis sauka da naran kamar mutumin ne ne wanda zai je ya hura wuta ana cikin duhu sai ya je ya ce zai hura wuta falamma a ba'at ma haulahu yayin da wannan wutar da ya hura a ra'at ta haskaka ma haulahu abin da yake gefansa daman yana jin dufu ya dame shi ga sanyi sai ya nemi wuta ya haska ya hura wuta saboda ya gusar da duhu ya gusar da sanyi shi na falon ma yayin da a ra'ar ita wannan wuta ta haskaka ma haulahu abin da yake gefensa fa'afsara sai ya shiga da kallo da yana cikin duhu baya kallo sai wuta ta haska sai ya fara gani wasta da fa'a da yana jin sanyi sai ya amfani da wuta sai ya jin sanyi shikenan wa amina min man yakafuhu kuma duk abin da yake tsoro zai kamar har inda da dafu ne yanzu ga haske kaga ya amince to falan ma a ba'ar yayin da wannan wuta ta haskaka ma haulahu abin da yake gefan sa zahaba Allah bi nurihim shikenan sai Allah ya tafiyar da wannan hasken nasu a dafa'ahu shikenan sai abu shadda su wa tarakahum sai Allah ya basu fi zulumatin a cikin dubbai la yusiruna ba sa iya gane komai ma haulahu mutahayyirin ar tariki ka'ifina to haka ne misalin kafirai ko kuma misalin munafike faka zalika haula haka wa'annan munafikai amanu sun yi imani bi izhari kalimatil imani sun bayyana kalmar imani ana nan ana nan da suka bayyana kalmar imanin ashe munafirci ne a cikin su sun boye kafirci a harshen su sun faɗi kalmar imani saboda kar a yaƙe su kar kuma a ɗauki mataki a kansu ana nan ana nan fa'iza matu idan suka je loyayen mutuwa tun da daman imanin a baki ne ja ahumul kawfu sai tsoro ya zo musu wal azaba sai azaba da aka tana da musu sai ta zo musu to shikenan sai zama wancan haske na imani da wannan duhu da aka musu maganin su ya tafi bisu karba abin da annabi ya zo da shi da gaskiya ba dama da munafici su karba wa tarakahum sai bar su fi zulmatin a cikin duhu wato la yusiruna ba sa kallon ko da kafin su to anan abinda ake nufi anan wato wa'azi da gargadi da tsauritarwa da aiko annabawa shine hasken kafirci kuma da jahilci da munafurci shine wannan dufin to idan wannan hasken wa'azi da annabawa da hasken alkur'ani in ya musu amfani sai su tabbata a cikin musulunci in ko bai musu amfani ba dama bai shiga zuciyarsu ba dama sun faɗa ne da baki dan kariya shikenan sai ya zama duhu sai suna tafiya kuma a cikin taimaucewa summun bukumun umyun fahum la yarji'un su wayannan mutane sai su zama summun tamkar sun zama kurame an alhaqi duk gaskiyar da za ta faɗa fala yasma'unahu sama'a qabulin ba za su ji gaskiya ba ji na karfa ai ko da mutum kafiri ne in ka zo kamar gaskiya ai kunnan sai na ji amma jin marar amfani sai Allah shi ya zama kurma duk abin da aka faɗa suna ji amma ba sa aiki da shi ko ko in suka jin zai fice ne baya tafiya can wancan kunnan idan zuci bukumun sai zama bawaye sun zama kuramai bebaye harisa anil kairi karisun anil kairi wato sun bebance daga banin fahimtar gaskiya in gaskiya ta gaya musu bala ya kulu na hu ba za su iya magana ta gaskiya ba umiyu sai su zama wato makafi an ɗariƙin huda daga barin tafarkin shirya fala ya raunahu shiryar basa kallanta wa in ya rau kulla ayatin la yuminu biha duk abin da zaka nuna musu na aya ko na dalili ba za su yi imani da ita ba wa in ya rau sabila rushdi la yatakizuhu sabila in ka nuna musu hanyar shirya ba za su dauki wannan hanyar ba wa in ya rau sabila gai in su ga hanyar bata kuma ya takizuhu sabila anan ne za su dauke ta ce ita ce hanyar bi sun mun kura mene bukumun bai baye ne umurin makafi ne ba sa kallon gaskiya wa musuje la yarjuna an dalalati ba sa komowa daga balbata kullun ana yin gabar suna yin yamma wannan halin munafikai kenan
أو كصيب من السماء فيه
السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أثابئهم في آذانهم من السوائك هذا الموت والله محيط بالكافرين وكو أمك قال وكم مثال با أو مثلهم وكو مثال سو كسيب كمر ما أبوتا جرجدين كأصحاب مدرم kamar ma'abuta bukatar girgije ne na ruwa asalhu sayyibun din sayyubun sayyubun ne min sabin subu ai yanzu kamar wato ruwa ne min sama'i girgije ne daga sama fihi a cikin wannan girgijen akwai zulumatun mutakasifatun akwai dufai wannan kan wannan wannan kan wannan a cikin wannan hadiri akwai ra'adun akwai tsawa ko ku akwai mala'ikan da aka wakilta shi huwal malakul muwakkal ra'adun shine mala'ikan da aka wakilta shi da kula da hadri wakila sautuhu wasu malama suka ce a'a ƙarar da yake bulalan wannan hadri shine ake ce masa ra'ad wa barqun ga kuma haske ga haske wato walkiya lam'ani sautihi kyalkyalin bulalar da yake dukan gajimare din domin ya tafi inda ake so ya tafi Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala idan ya bukaci za a yi hadiri ko za a yi ruwa sai ya tada gajimare wannan yana ninkuwa a nan yana ninkuwa wannan ya hau wannan wannan ya hau wannan can wani lokaci sai kaga gajimare ya zama babba idan ya zama babba sai kaga yayi duhu wannan yana kan wannan mutakasibatun can wani lokaci sai a rada shi sai ana sai a sa wannan mala'ikan da yake yake kula da shi sai yana masa tsawa idan ya masa tsawa ya masa tsawa da bulala hannunsa sai ya jake shi farfatsun wannan dukan sai kaji an ce an fara walkiya lam'ana saudi Allah zai yazduruhu bihi wato hasken bulalarsa da yake da yake tsawa a wannan gajimara a wannan hadirin shine wannan hasken walkiya to shikenan ana nan ana nan idan Allah ya nufi za a yi a wurin sai a yi in Allah bai nufi ba san da aka zo za aka doso garin da za a yi ana zaton za a yi sai a sa wannan mala'ikan sai ya bigi wannan girgijen yana warkiya sai a ce ba na za ka ba sai ka ga ya kauce ko kudu ko arewa sai ka ga an bar tsakanin ba ba ruwa to misalin kafirai wajen kin wa'azi ka masalin wato auka saibin min sama ko ka kamar girgije ne daga sama fi a cikin wannan girgije akwai zulmatin akwai dufai wa ra'adun ga walkiya ga tsawa wa barkun ga kuma kyalkyali yadda aluna suna sanyawa su wa'annan masu wanda ake a sahabu sahibi din mazowa wannan girgijen yadda aluna suna sanya asabi'ahum wato yatsun su fi azanihim cikin kunnuwarsu min as-sawaqi saboda tsananin karan nan tara'adi liyalla yasma'uhu saboda kar su ji liyalla yasma'uhu saboda kar su ji wannan karan hazarar mauti wai tsoron mutuwa min sama'iha kazalika haula'i kamar yadda aka yi misalin wa'annan mutane haka suke idza nazal alquran idan Allah ya saukar da alqurani a annabinsa wa fihi a cikin alqur'ani akwai zikirul kufri akwai ambatan kafirci kar ayi aiki kaza kar ayi aiki mummuna iri kaza kar ayi aiki wanda zai sa mutum idan ya mutu a cikin wannan hali zai shiga wuta daga zarar annabi ya fara wannan shikenan almushabbahu wannan aikin da annabi ke hana shine aka ambace shi da duhu wal wa'id alaihi shi kuma narkon da aka yi aka ce in kuka yi mummunan aiki za a muku azaba wannan narkon azabar da in kafiri bai musulunta ba aka masa alƙawari shine almushabbahu bin ra'ad shine ake sufanta shi da wannan tsawar wal hujaju kuma da hujjoji albayyinatu wanda suke a sanari an san hujja ce a sanari ita ce almushabbahat bil barqi ita ce ake kwatanta ta da wannan kalkalin walqiya hujjoji ne haske shine walqiya a ambatan kafirci shine zine duhun alƙawarin in kuka mutu ba ku imani ba wannan azabar ita ce ake misalta ta da wannan tsawar to idan aka zo annabi yana gaya musu yana gaya musu ya suduna sai su toshe azanahum kunnuwansu wal liyal la yasmahu kar su ji abin da annabi annabi yake faɗa wa yamilu ila al imani balle su karkace zuwa ga imani wata su dinin ko su bar wato addinin su wa huwa inda mutum yayin mutuwar su sai su ce ba sa so su ji kar ya gaya musu to shine misalin wannan auka sai bin sama'i ya ji aluna asabiya suna sanya kawunan yatsun su alamiluhum fi azanihim cikin kunnuwansu min ajali sawa'iki saboda wannan wato tsawar kansu ji hazar na mauti tsoron kar su mutu ko ko tsoron hazar na mauti min sama'iha ko ko tsoron mutuwa saboda jin abin da ake gaya musu na gaskiya wallahu Allah muhidin ya kewaye bil kafirin da kafirai ilman wa qudrata Allah ya san su Allah na da iko kuma fala ya hutu na ba za su tsare masa ba
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يكاد البرق يقطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير البرق wato walƙiya shine wannan wa'azin da ake yi da maganganun da ake musu masu kyawu ya kadu yakan yi kusa ya dafu absarahum ya fafce kallonsu ya akuzu habi sur'atin idan annabi ya zo yana musu wa'azin yana musu wa'azin sai sun yi kusa kamar za su karɓi gaskiyar shi ne wannan walƙiyar walƙiyar ta kan yi kusa ta fauce musu absarahum idan dinansu kullama adaa lahum duk lokacin da wannan walƙiya ta haskaka gare su mashau fihi sai suna tafiya a cikin haskenta wa idza azlama alaihim idan kuma aka yi duhu gare su kamu sai su tsaya waqifu wato sai su dakata tamsilin saboda masattuwa ne iz'aji ma fil qur'ani saboda zaunawar da abin da yake cikin qur'ani min al hujuri na hujjoji qulubuhum zuciyoyinsu wa tasdiqihum da gaskata su lima samu fihi da abin da suka ji a ciki mimma yuhibbuna da kuma daga cikin abin da suke so wa wuqufuhum da tsayawar su amma ya karahuna bisa abin da suke ki ya kadul barku ya kadaf asarahum kullama adha lahum mashawfi wa idza azlama alaihim idan aka duhu gare su kamo sai su tsaya Allah ce walau sha'a walau sha Allah da Allah ya ga dama la zahaba da sai ya tafiyar bi sam'ihim da jinsu kunnuwansu wa absarihim da idan dinan su ba su ya kallo ba inna Allah ka sana Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa kowane irin abu faka zalika haulai haka waɗannan mutane suke kamar yadda walqiya in an yi walqiya za su ga haske in an yi wa'azi za su kamar za su karɓi wa'azin to haka kuma idan wannan wanke ta bushe aka duhu kuma sai su koma cikin ayyukansu da suka saba
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أكبر وإن متاني كافري كوكو منافقين مكيران شيء Allah ce kullama a lahum duk lokacin da wannan walƙiya ta haskaka resu mashaufihi sai su yi tafiya a ciki maka zalika haula haka waɗannan mutane wa wuqufuhum da tsayuwarsu amma ya karahuna bisa abin da ba sa so min takalifi idan annabi ya ce ku yi abu kaza ku shiga musulunci amma akwai aiki a musuluncin kamar sallah wa saumi kamar azumi kamar aikin haji kamar hukunci akai sai ce ai su ba za su iya yin wannan ba wa idza du'u ila allahi wa rasulihi liyakum bainahum idza fariqun minhum muridun wa in yakun lahum alhaqu yatu ila muzinin idan abin da suka ga dama ne za su samu sai kaga suna gagga amma in abin da yake mai kyau ne sai kaga suna lacci latina latti wa idza azlama alaihim kenan qamu law sha Allah la zahaba bi sam'ihim wa absirihim inna Allah la kulli shay'in qadir ya ayyuhan nas Allah tabaaraka wa ta'ala zai fara kiran mutanen makka asalin sauka da kuma dukkan mutanen duniya lam yunadi fil qur'ani illa biya in dai kira ne za a yi alqur'ani ba a yin kira sai an ce ya ko ya ayyuhan nasu ko ya ayyuhal ladzina amanu ko ya ayyuhan nabi'u saboda ka duk inda ka ji an sa ya ana nufin kira ne kira ne min Allah daga Allah li ibadihi zuwa bayin Allah aw minhum ko ko daga gare su su bayin Allah lillahi zuwa ga Allah wa hiya shine lin da'il ba'idi in ka ji an ce ya ana nufin kira ne wanda yake mai nisa walamma kana Allah yayin da Allah ya tabbata la yashbahu shay'an min al-hawadith Allah bai kama da komai ba daga cikin fararen abubuwa wa huwa munazzahun anhum kuma Allah ya tsarkaka daga barin su zatan wa sifatan a zatin da sifar da af'alan da aiki nufiya sai kaji ana kira biya da yannan ta tanzilan lil bu'di kamar ana saukarwa ne daga nesa ake kira al-ma'anawi manzilatul bu'di wato matsayin na nesa al-hissi na sarri walamma kana al-bu'du yayin da ya kasance nisan walamma kana al-abdu yayin da ya kasance bawa qa'iman yana tsane bil hawadisi da fararin abubuwa lil hujubi abin da za ta shiga masa tsakaninsa da Allah al mujudatu wanda suke samamu bainahum tsakaninsu wa bain Allah da Allah subhanahu wataala nadahum sai Allah kan kira bayansa biya da cewa ya kaza ya kaza aina wa ya din harfu nida'in in ka ce ya harafi ne na dina'in na kira duk inda ka ji an ce ya a larabci kira ne ayyu kuma munadi wato kira abin da aka kare mabaniyin wanda aka gina shi ala dhammi bisa rufa wannan nasu nasu ya yi wa nasu nasu kuma na atu wato rufa ce bi ayyin bi itibarin lafzi wato in aka lura da bakin wa huwa marfu'un ana masa rufu'a bi lammatin zahira da da rufu'a a sarari to ala kulli halin dai ya ya ya ya a cikin alƙwarin ta zo kashi bakwai nida'ur tanbihin ma'amadahin akan yi kira a alkur'ani na farko kira na tanbihun na faɗakarwa amma tare da ana so a yabi wani abu faɗakarwa a san abin kuma ana so a yabi abin to akan ce ya kamar ka ce ya ayyuhan nabiyu ka kana so ka san waye annabi kuma a yabe shi aw ma'azammin ya a cikin qur'ani takan zo amma in ana so a zargi abin in ana so a zargi abin ana amfani da ya kamar ka ce ya ayyuhal ladina hadu ko ko kul ya ayyuhal ladina hadu ya wa'annan da suka zama yahudawa ka ga zargin su ne aw tanbihum mahab ko ko ana so a fadakar ne a fadakar ka da abin da baka sani ba fadakarwa tsantsa kamar ya ayyuhal insanu ma garraka aw idafatun ko ko ana iya kiran mutum da ya amma ana so a danganta shi ne da Allah ya idafa kamar ka ce ya ibadiyar lazina amanu in arabi wasi'a aw nisbatun ana iya kira da ya amma in ana so a danganta kiran da wani abu kamar ka ce ya nisa annabi ila sunna ka ahadin min nisa'i aw tasmiyatin ana iya amfani da ya in ana so a kama sunan mutum kamar ce ya dawudu ya musa ya yahaya ya ibrahim aw taqatis ko ana ya azamin amma ana so a keɓanta da wasu kabilu ne kamar ya ahalar kitabi lima tafkuruna bi atillah da makamantin wa'annan to Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane mutanen maka asalin sauka ko ko mutanen duniya duk wanda wannan alqur'ani ya isa gare shi ibudu rabbakum lalle ne wahidu rabbakum ku ta Allah ubangijinku allazi kalaqakum ubangijin nan da ya halicce ku an sha'akum wa lam takunu shay'an Ubangijin da ya fare ku da ba ku kasance komi ba, wallazi na min ƙablukun ya halicci waɗanda suka zo gabaninku, duka Allah ya muku wannan ne la'allakum tattakuna ko kwa ji tsoron sabi ibadatihi wato saboda bautarsa ku ji tsoron azabarsa. La'allakum la'alla fil asali in aka ce la'alla watakila littaraji ana ƙaunar abin. Wafi kalami amma in Allah ne ce la'alla bisa hakiki tabbatacce ne in kuka bauta wa Allah Ubangijinku kuka ji tsoronsa hakika za a kare ku daga azabar Allah. La'allakun hakika tattakuna za ku ji tsoron Allah ku bauta masa kuma za a kare ku daga barin wato azabarsa.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون kamar ka ce ai makka asalin sauka sanda ake saukar da wannan alƙur'anin ai suna da abubuwan bauta suna da gumakansu wajen ɗari da sittin suna da kuma shugabannin gumakan akwai lata akwai uzza akwai manata akwai hubal wa'annan su ne manya-manyan gumakan makka da suke bautawa kuma sun ɗauka wa'annan ɗin allolinsu ne to sai Allah ce ya ku mutane ku bautawa ubangijinku da ya halicce ku ya halicci wanda suka zo gabaninku hakika ko kwa ji tsoronsa ku bauta masa to kamar sifa ta aka ce to menene sifar wa ubangijin sifatul lirabbi menene sifar ubangijin da aka ce a bauta masa to shine zamu faɗi sifar sa allazi ubangijin nara ja'ala lakum al-ardha firashan ya halitta muku kasa ta zama firashan shimfidi bisa dan yaftashiru bisa ɗan shimfiɗi ne yaftari shi wanda mutum zai iya shimfiɗuwa la gayatun fissara ba ita ƙasa nan ba a yi ta da tsan dauri sosai ba awin liyuna ba a yi ta da laushi ba domin in aka ce taurin ta yayi yawa ko noma ba za a yi ba ko gini ba za a yi ba in aka ce laushin ta yayi ba za a yi noma ba za a yi gini ba to Allah ya yi ƙasa nan la gayatan fissara ba awin liyuna wala yumkinu al-istiqrar alaiha dan inda an yi ta da tauri ba za a yi tabbata akan ta ba inda an yi ta da laushi ba za a tabbata akan ta ba sai yayi wannan kasar firashin shimfidi daidai Allah akbar ubangijin da ya kamata a bauta masa yayi saman nan bina'an ta zama gini rifi ne rifi ne wanda ba a taba jin saman nan an ce ta rusu a wata kasa ko wani bangare ba aka yi ta rifi daidai bayan ya yi mana ƙasa madaidaiciya ya mana sama ta mana rufa wa'an zala Allah ya saukar minar sama'i daga wannan saman ma'an ruwa da ya saukar da ruwan fa aka raja bihi ya fitar da wannan ruwan minar samarati daga nau'o'in amfanin amfanin ƴaƴan itace daga kuma nau'o'in abubuwan da ake ce a rayu ya ce rizikan lakum wannan arziki da arziki ne a gare ku ta akulunahu kuna cin ƴaƴan wata alhuna bihi da wabakun kuma kuna ba da ganyen a dabbobinku shine alam to abinda Allah ke so cikin wannan gatar da yayi wala tajalu lillahi andada kar ku yadda ku sanya wa Allah ababan tarayya wajen ibada to anan Allah ya ce ku bauta wa Allah da ya halicce ku ya halicci al'umman da suka zo gabaninku kuma sai ya ba da sufar Allah Ubangijin da ya sanya ƙasa shimfiji, ya sanya sama gini sama da mu, ya saukar da ruwa, daga ruwan ya tsirar da tsire-tsire, daga cikin tsire-tsire muke samun abinci ya zama abin da muke shi murayu. Saboda haka abin da Allah ya sa yayi wannan ga dalilin, fala taj'alu lillahi andadan tunda an san Allah shine ya mana wannan gasar kar a sanya wa Allah shuraka a fil ibada. Ababan tarayya wajen bauta wa antum alhali kowa da kowa da mai bautar dodo da wanda baya bautar dodo an san ta'alamuna an san Allah annahul khaliqa annahul khaliqu shine mahalicci wala yakhluquna kuma su abubuwan da ake ci ana bauta masu ba sa halittar komai wala yakun ilahan ba zai kasance a bauta wani ba kuwa illa man yakhluqu sai wanda zai iya halitta in kun ce kuna bautar dodo kun ajiye su a gefen ɗakin ka'aba kuna da manya-manya to ina dodannin suna abin da shi allah nan da ya yi sama ya yi ƙasa yake yi suna zub da ruwan sama suna tsirar da amfanin gona suna ba da abin da za a na ci to kuma ya abin da baya haka shi ma sai an halitte shi afa man ya karuku kamar la ya karuku yanzu ubangiji da yake halitta ya halitti sama ya halitti ƙasa ya ruwan sama a ce shi za a bauta ko ko a haɗa shi da wanda shi baya halittar komai wanda wa in yaslubhum zubabu shay amma la yasanqizu minhu idan dodannin aka zo aka ɗebo musu abinci aka jibga da kayayyakin sha da abubuwan zaki da zuma da nama aka gyara aka je aka aje a dodannin ruwan sai a ce ba za a ci ba sai dodannin sun ci Allah ce wa in yaslubhum zubabu idan kuda ya zo ya sauka zai ci wani abun la yasanqizu minhu shi dodan ba shi da halin da zai ce zai kwace wannan abin da kuda ya karba to kaga kuda ma kenan ya fi dodo amfani tunda an tara mar abin da za a tara mar kuda in yazo zai taba ba zai iya kore kuda ba to saboda ka ashe fala fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya wa Allah abokan tarayya wajen bauta wa antum alhali ta'lamuna kun san Allah ne ya halittar ba dodanni bane suka yi to bai kamata ya haka ba Allahu akbar to anan yadda muka samu kanmu a yanzu wancan zamani na saukan alkur'ani da ake ce kar a bauta wa dodo kar a yi kaza kar a yi kaza ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi ya ce yanzu tun daga fatihu makka bayan shekara ta takwas ya ɗeba tsammani a cikin jaziratul arab ko ko duk inda musulunci ya je ya ɗauke tsammani ana bautar wani Allah irin yadda larabawa suke kafin musulunci ya karfi sai dai abinda ce muku tsoro ina muku tsoron karwa zuciya da abin da zuciya take so kar kuma ku zama bayan jajaye guda biyu san zuciya da jajaye guda biyu shine zinare da azurfa da kayayyakin ado saboda haka idan mutum ya zama san jin daɗin duniya ya hana shi bin Allah yadda ya kamata da neman abin da zai ci ya hana masa bin Allah da ya kamata ya ɓata lokacinsa to kenan ya zama bawan zuciyarsa bawan neman abin da zai ci kaga ya zama dodonsa kenan a faraita manitta kaza ilahahu hawa saboda ka lalle ne a bautawa dodo irin na da a sassaki gunki ya wannan ya wuce tun bayan shekara ta takwas da aka yi fatawa maka ya wuce amma fa ai kashi ana mana kashiri kar mu abin da duk zuciyar mu take so ko mana da kyau ko mun kyau mu ce sai mun samu idan muka haka mun bauta zuciyar mu kenan in dai muka ce duk abin da muke so zuciyar mu ta raya ko mai kyau ko mara da kyau sai mun same shi ta kowace hanya to mun zama kenan mun bauta san zuciya saboda haka sai mu kula san zuciyar yanzu yayi yawa shi ake bauta Allah ya kiyaye fala taj'alu lillahi andadan kar ku sanya wa Allah ababan tarayya wa antum alhali kun san ta'alamu kun san Allah shine ke halitta wa innan dodanni ba sa halitta to anan sha'anin ruwan sama da tsirar da tsire-tsire da ‘ya'yan itace da gina saman nan, Allah tabaraka wata'ala ya ce mana shi ne yake saukar da ruwan sama. Wa an zala mina sama ima'an. To shin, idan ruwan saman nan Allah ne yake saukar da shi mun yadda, to ta wane kaifiya ne Allah yake saukar da shi, to akwai maganganun malamai da dama. Tunda idan ka ce daga sama ne to in ka ga ana ruwan a sama idan ka tashi da jirgi ka tafi ka tafi sai ka ga ruwan a ƙasan ka ake kawo shi to kina ashe ba sama ta nesa bane watakila idan kuma kashe ruwan daga sama ake idan akwai wasu yankuna ma a Najeriya in ka je inda mana sai sai ka ga wani abu kamar hayaki yana fita a cikin dutse da idan ka zaga yana fita in aka jima sai ka girga jama'a sai ga ana ruwan sama to ashe kenan daga ƙasa kenan yake fita shi fita yake fita to magana ta farko ana saukar da ruwa daga sama wato ana saukar da gajimare da girgije daga sama Allah tabaraka wa ta'ala idan yayi nufin zai yi ruwa shikenan daga cikin aljanna sai a saukar da girgije a saukar da gajimare a saukar da hadiri shikenan idan hadirin ya taho yana zagawa a sama yana zagawa a sama kalgirbal yana zagawa yana zagawa kamar makaɗi yana zagawa yana zagawa sun mai saƙo sai a kora shi inda Allah ya ga dama har sha Allah ana kora shi ana sa mala'iku suna kora shi suna dan bugunsa yana dan yin walƙiya yana tafiya yana tafiya sai a dade tashi ya tafo din yana da nauyi kuma yana da dan zafi shikenan sai a fifita shi sai a fifita shi sanda zai zo sai ka ji ruwa ne mai sanyi wannan shine fadar musulunci ta farko su ko wasu mutane da ake ce musu mutazila suka ce a'a inna sahaba shi hadiri da ake kallo girgije lahu kara'imu yana da hanci kal ibli kamar raƙumi fa yanzilu shi gajimaren yakan sauka ne idan ya sauka a cikin teku sai ya sha ya sha ya sha ya sha in ya sha ruwan nan na teku mara daɗi mai gishiri gishiri bi miqdari gwargwadon yadda zai iya ɗauka shikenan wayar tafi sai ya sake tashi fil jawi a sassa shikenan fanan sabuhar riyahu sai iska ta kada shi ta kada shi ta kada shi fa ya halu sai ruwan ya dadi ya sanyi kuma ya saku kuma sai Allah ya kora su haisu ya sha Allah inda Allah ga dama wannan kenan wasu kuma suka ce a'a girgijen nan wato teku ne manyan koguna ne idan rana ta buga su in suka suka yi zafi suka yi zafi wannan zafin sai sa tiriri ya tashi idan tiriri ya tashi yana tashi yana tashi kamar hayaki in yayi nesa sai ya taru sai ya zama kamar gajimare kuma daga nan sai a samu ruwa to ala kulli halin dai in ka ce tiririn ne waye kogin tekun waye ta balle a ce ta yi ɗumi in ka ce wani abu ne mai yake da baki zai je cikin teku ya je ya sha ruwa mara daɗi kuma daga ƙarshe ruwan ya daɗi ya tafi kuma a sai tashi iska ta sai tashi a samu a samu ruwa to wane ne yayi wannan din kuma wane ne yake sai tashi wane ne yake tafi da iska kawai Allah ne yake shikenan sai a huta wala tajalu la andadan wa antum ta'lamuna na'am wa in kuntum fi
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين كنتم صادقين وإن كنتم إن كنتم كسنتي ku kafiran makka fi shakkin kuna cikin kwankwanto ko kwa fi raibin kuna cikin shakku mimma nazzalna cikin abin da muka saukar ala abdina bisa bawan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alqur'ani na alqur'ani in kuna shakku annahu min indillah cewa daga gun Allah ne kuke cewa ba gun ba daga gun Allah bane in kuna shakkun haka to za a yi fito na fito fatu bi suratin min misli ku je ku kawo wata sura misalin da aka saukar muku irin alqur'ani in kuna tunanin alkur'ani manzon Allah shine ya yi shi ko ko daga gare shi ya faɗa ko ko ba Allah bane ya aiko shi da shi to fatu an ba ku dama ku larabawa ne masu fasaha ku kawo bi suratin da sura ɗaya mai misalin aya uku min mislihi amma kuma misalin sa irin yadda aka saukar ta zama akwai balaga akwai isarwa akwai husnul nazmi akwai kyakkyawan tsarawa akwai ikibari anil gaibi akwai ba labarin abin da ya buya to inda gaske ku laraba ne kuna musun cewa alkur'ani ba Allah bane ya aiko shi a nan Muhammadu ku kawo sura irinsa kuma idan kun kasa wa da shuhada'akum an ba ku dama bayan ku kun taru ku kirawo alihatakum allati ta'budunaha wato allolinku da kuke bautawa su taimaka muku min dunillahi koma bayan Allah don su taimake ku cikin kawo sura ɗaya mai aya uku. In kuntum sadiqina in kun kasance kuna da gaskiya fi anna Muhammadan qalahu min inda nafsihi faf'alu zalika fa innakum arabiyuna fusaha mislahu. In kuna jin annabi shi ya kawo kuma larabawa ne masu fusaha ku kawo alkur'ani irin yadda annabi ya zo da shi ko da misalin inna a ɗina kalkausar ko idza jaa ko wal asar shine aya uku in kuna da gaskiya ku je ku kawo ba za su iya kawo ba kala ta'ala sai Allah ya ce musu ne
فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدا للكافرين فإن لم تفعلوا idan buku aikata kun kawo alƙur'ani misalin sura ɗin ko da gajeriya ba ne saboda gajiyayarku a yanzu Allah ce walan taf'alu zalika abadan har abada ba za ku iya ba bi zuhuri ijazihi saboda wato bayyanar gajiyar wannan na alƙur'ani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai shekarun da aka aiko shi abin da yake tashi a garin Makka da kasar Makka fasahar larabci da waƙe-waƙe da iya magana sai Allah ya aiko da annabi sai ya gajiyar da su yace su kawo misalin sura ɗaya suka kasa amma wani gun aka ce ku kawo misalin da ashar suware wato ku kawo misalin sura guda goma suka kasa a wani wa aka ce fatu bi mislihi ku kawo misalin alqur'anin suka kasa saboda haka fa in lam taf'alu in da ba ku aikata ba saboda gajiyar ku to walan tabalu har abada ba za ku aikata ba ba za ku iya samar da ko da aya da irin alkur'ani ba domin dashen din an yi kokari bai yi ba to yanzu ma suna ta kokarin su canja wasu abubuwa a cikin alkur'ani akwai wanda aka buga alkur'anan amma an cancanta wasu abubuwa an fitar da su ƙarshe da aka fara duba sai a sami yaro ɗan shekara bakwai wannan shekara goma an buga dubbai in yaro ya zo ba sai ce ai wannan gu da gu kaza da gu kaza ba haka yake ba sai a fitar su karshe dai aka ajiye wa inan qur'anin da aka buga dan a fatar da qur'ani na gaskiya saboda shi Allah ya sa shi ya kare shi akwai mahaddatansa kamar at-taura kamar linjila duk sun canja abin da za su canja abin da suka ga dama su sa sun sa abin da suka ga dama su rage sun rage amma alqur'ani an kasa saboda Allah ya dauki alƙawarin zai kare shi fa in lam taf'alu inda muku aikata canjawan ba saboda gajiyayanku walan taf'alu har abada ba za ku yi aikatawan hakan ba to fattakun naral lati wa quduha an-nas wal hijara fattaku ku kiya ku ji tsoron Allah bil imani billahi ku yi imani da Allah wa annahu laysa min kalamil bashari ku tabbatar wannan alqur'ani ba rance bane irin na mutum ku ji tsoron Allah ku ji tsoron annara wutan nan Allah ti wa kudu hannasu wanda Allah ya kura ta dan kafirai fattakun nara ku ji tsoron wuta Allah ti wutan nan da annasu mutane su ne wa kudu ha su ne makamashinta su ne abin kurawan nata wal hijara da tsakon kwani domin wa kudu hannasu wal hijara abinda ake hura wuta in an tafi kiyama in wuta wato mutanen su ne makamashin da kuma duwatsu in aka yi mutane an zuba ta ya ɗebi duwar duwar kuma kamar ashana suke sai su kama gaba ina na suna ci. Uƙizzat an tanadi wannan wutar lilkefiri ne don kafirai, yi azubu na biha za a yi ta musu azaba a cikin wannan wuta. Allahu Akbar. Wannan wuta an fura ta shekara wajen ɗari biyar ta ja, aka sake fura ta shekara ɗari biyar sai farisal aka sake kura ta shekara ɗari biyar sai baƙi ƙirin yanzu a baƙi ƙirin ɗin take kuma abubuwan fura ta ɗin wato mutane ne ba wai makamashin ice bane ko yayi a'a mutane ne wal hijara da kuma manya-manyan tsakonkwani kuma tsakonkwanin kamar ashana suke jikinsu in aka zo aka buga ta aka jefa su shi kenan sai ta kama wata tana ce fal fal fal fal fal sai ta cinye su to in ta cinye su jikin ya lalace tunda ba za su mutu ba kuma sai a sake dawowa da sabuwar halittar su kullama na rijajjuluhum duk lokacin da fatar su da naman su ya rawargwaje ya dafe baddala sai mu canja musu juludan wata fata gaira ha ba ta da bale zuƙul azaba dan aisa dan musu azaba fatakun nara ku kiyaye kanku daga barin wuta Allah fi wutan nan da waqudaha abin fura ta Allah su mutane ne kafirai wal hijara da kuma tsakon kwane kuma da kuma gumakan su o iddat la kana da duniya ba kamar wutar duniya ba domin wutar duniya ana kura ta ne bil hadabi da ice wa nahawi da makamantin sa amma ita ta lahira duwatsu ne manya manya kuma duwatsun kamar ashana da kuma mutane o iddat kulli an tanade ta ne للكافرين ككافرين يعذبون ذا مس عذابا بهذا الله كريم نعم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل نعم وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون daga jin wannan kasan akwai daɗi a ciki sunnar Allah tabaraka wa ta'ala idan ya faɗi aikin kafirci sai ya faɗi makomar kafirai sai kuma ya faɗi irin azabar da za a musu kuma saboda adalci kuma da kuma falala sai kuma ya zo ya sake bada ya yi tallante gidan ya ce kar ka ji wannan wahala da wannan zafin wutar da irin yadda za ta na cin yan wuta ka ba da albishir wa bashirin lazina amanu ka ba da labari ka yi albishir a wanda suka yi imani suka gaskata Allah suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi imani wa aminu salihati suka yi aiki na kwarai min alfuruzi suka yi farillai wanda wafil da nafilfili ka ba da labari kai albishiru wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah kuma suka yi ayyuka na gari ka ce musu anna lahum jannatin lalle ne an musu alkawari a gare su akwai jannatin akwai aljina hada'ika akwai gonakai za su shajarin ma'abucin itatuwa masakin da guraren zama tajari tana gudana min taciya karkashin wannan bishiyoyin da kuma gidajen aljannar al'anharu fa da mu guda kudu akwai fadamar ruwa an haru min ma'in gairi asin wa an haru min laban lam yataghayyar ta'amuhu wa an haru min khamrin lazzatin lisharibin wa an haru min asalin musabba da fadamar ruwan dadi da kuma nono da kuma giya da kuma madara ga nono ga ruwa ga kuma madara ga kuma giya kamrin lazzatul shar har akwai iya min asalin musaffan ga kuma tashacciyar tashacciyar zuma zumar ba irin zumar ba irin zuma ta nan ta duniya ta kashin kwari ba ka san zumar nan ta duniya kashi ne kashi ne da fitsari na wani kwaro to ita ita ita ita zumar lahira zuma ce asalin asalin zuma ce musaffa tashacciya mai kyau lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wato akwai fadamu guda hudu lasna gunana kullama rizqu min hadin lokacin da yan aljanna aka arruta su suka ci daga cikin 'ya'yan itacen aljanna ko ko suka sha daga abubuwan sha na aljanna min samaratin 'ya'yan itace rizqan abin da aka ba su qalu sai sai hadha allazi rizqana min qabl ai wannan shine aka ba mu ada wannan ai shine aka ba mu shi aljanna saboda wannan tayi kama da wannan idan aka ba su 'ya'yan itace ko aka ba su ruwan sha ko zuma sai ce a ai irin wannan ita ce aka ba mu ira irin ita da aka ba mu irin ta to wa utubihi sai a sake ba su muta shabiya ta yi kama amma kuma in suka dauka suka sha ba irin ta dazuma ne ƴaƴan itacen irin su daya in suka dauka suka sha ba irin ƴaƴan itacen da bane idan sun ga lemu an ba su lemu sun sha sun mamakin zaki sai a sake ba su wanda in suka sha sai su ji ba irin daɗin wancan bane kowanne launin su daban walahum ga 'yan aljanna fiye a cikin aljanna akwai azwadin akwai mateku na hurul aini mutahharatun tsarkaka ba sa haira ba sa haihuwa ba sa tsufa ba sa rashin lafiya ba sa kishi kai wahum su dai 'yan aljanna fiha a cikin aljanna kaliduna anan za su dawama har abada maki suna abadan la yakunauna wala yakarjuna ba sa karewa ba sa fita kowane irin ɗan aljanna za a aurar mar 'yan mata guda dubu hudu za a aurar masa bazaware guda dubu takwas za a ba shi kuma matan hurul guda ɗari amma matansa na duniya da ya sha wahala ya aikin bada sun fi wa ina na hurul ainihin kawo Allah ba mu lafiya da zama lafiya kaga mata wajen dubu goma sha biyu kenan ga 'yan mata dubu hudu ga bazaware dubu takwas ga hurul ainihin guda ɗari ga kuma matansa na duniya duka shi kadai Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu alkhairin duniya da lahira wannan abu da ake faɗa mana Allah sa muna da rabo a ciki Allah ya karfafa musulunci da musulmi Allah ya kare da kafirci da kafirai abin da zai damar da musulmi Allah ya mana maganinsa abin da muke nema a wurin Allah na alkhairi na falla Allah ka ba mu abin da muke tsoro a wurin Allah na kariya Allah ka kiyaye mu Allah ya ji kan magabatanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu Allah ya ji kan malumanmu da maluma malumanmu Allah saka wa shehunanmu da alkhairi Allah ba mu da mana mai albarka abinda ake samu na rahama a wannan watan gashi an doso goma da karshe goma mai zafi goma karshe goma mai zafi goma mai falla to Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi kuma abin da ake samu na kyautar da ake a cikin wannan kwana goma da zamu shiga Allah ka tabbatar da mu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya salata annabi goma goma sallu wasallam ayatul kursi da lakar ja'akum Allahu la ilaha sunnatun wala nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi kullu ma huwa la ilaha illa huwa ja'akum alayhi tawakkaltu qul huwa bismillah marra uku Allah jika magabatan Allahu samad الله سلام الله سلام falaki da nasu fatiha da salatul fasi ilahi na sai shan musa salli ala sayyidina وقاتل ما سبق على أسف الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا فنعم المولي ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة. الحمد لله رب العالمين